الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس شابكوي قوة الربيع الآخر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shi gaba da karatu da muke gabatarwa daidai wannan lokaci a kowane sati za mu fara da littafin fiƙihu wato al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wallafar abul hassan ashazali rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 23 cikin karatuttukan wannan littafi mai albarka wanda satin da ya gabata mun kwana kan bayani dangane da siffa ta taimama da malam ya kawo mana shafi na hamsin yau za mu tashi wani fasli shafi na hamsin da ɗaya inda malam ya ce faslun ai haza faslun wannan wani sabon fasli ne daga cikin fusul da ya ambata a mukaddima cewa zai kawo a cikin wannan littafi a ya ce iza kana fi a'adha'il wudu'i aw ghayriha jurhun wa khafa min ghaslihi bil ma'i fawata nafsihi aw fawata manfa'atin aw ziyadata maradin aw ta'akhkhura bur'in أو تأخر برء أو حدوث مرض فإنه يمسح عليه فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة tunan bayan malam ya yi bayani akan yadda ake taimama a musulunci da kuma hukunce-hukuncenta to zai bayani akan wasu abubuwa waɗanda su ma suna ɗaukar a hukunce-hukunce irin na taimama waɗanda suka gabata wanda matsaloli ne guda biyu matsala ta farko shine abin da ake kira da almasu alal jabira matsala ta biyu shine almasu alal khuffaini wal jawrabaini waɗannan matsaloli guda biyu su kuma kamar wani reshe ne wato dangane da wato tsalki tun da za mu ga al'asulu mutum na da janaba aka ce ya yi wanka in bai da janaba zai gabatar da sallah aka ce ya yi alwala to sai zan in ba su samu ba saboda wani dalili sai aka ce to ga wani madadinsu badalinsu shine taimama wanda ita taimama ta tsaya matsayinsu to shi kuma almasu alal jabira abinda ake nufi da shi shine idan ya zamo mutum ne zai yi wanka ko zai yi alwala sai ya zan wata gaba daga cikin gaban jikinsa tana da rauni ta yadda in ya ce ya zuba mata ruwa to abinda aka ji masa tsoro a can babin taimama daga cikin dalilan da ke sa a yi taimama wanda akwai jin tsoron faruwar rashin lafiya ko kuma ainihin daɗewa ciwon ya wato warke da makamantarsu to sai zan ita ma wannan gaba ɗin idan akwai irin wannan tsoro tattare da shi to sai suka ɗauki hukuncin taimama sai suka ba shi yawwa sai a kalli sauran gabai waɗanda an lafiya lau to su sai a bar su akan al'asulu eh in wanka ne kaga zai wanke su wanda ba zai wanku ba saboda jin wancan tsoron to shine sai abin da ake kira da almasahu shafa yawwa idan ya zan zuba musu ruwa zai iya kawo masa matsala to amma haka yana alaka ne da in ya zan wanke lafiyayyen ba zai haifar da cuta ga mai raunin ba idan ya zan in ya ce ya wanke lafiyayye to hakan kuma zai iya haifar da illa ga shi ciwon nasa to nan kuma kaga shi ma za a faɗi abin da zai yi hawa yau dai kaga wankan ya faɗi haka shi ma ɓangaren alwala idan ya zamo gaban da ake wankewa na alwala sai ya zama wasu daga ciki akwai rauni kamar kafafunsa ko hannayensa yawwa to sauran gaban kuma lafiya lau suke to sai ya wanke su su kuma masu raunin sai ya shafa a kansu shi ma idan ya zamo wanke lafiyayyen ba zai haifar da cuta a ƙarin cuta akan mai raunin ba to wannan hukuncin shi ne za a yi bayani a kai to shi ne ce iza kana idan ya kasance jirhun ga ya can shi ne sunan kana e idan ya zan akwai idan rauni ya kasance fi a aba'il wudu'i wato ya kasance ga wata gaba daga cikin gaban alwala cikin gaɓoɓinsa na alwala akwai rauni eh dama ai bayani akan gaba alwala tunda ai bayani akan alwala abin da ya kamata ya gabata to sai ya zan wasu daga cikin waɗannan gaban suna ɗauke da wani miki ko wani rauni ko wani rauni to shine yace au gairiha ko kuma wani gaban alwala kamar sauran jikinsa kenan kaga wannan idan ya zan wanka zai yi kenan kila ya samu asidan wani sashi na jikinsa ya samu rauni ko karaya ko abin da ya kama da wannan ko kuma jikinsa ya gwaggwalje ya samu miki kuma ga janaba ta same shi to kuma kaga ai ba a ɗauke masa sallah ba ko to wa kafa sai ji tsoro min gaslihi daga wanki wannan gaba ɗin bilma'i da ruwa fawata nafsihi halakar rayuwarsa sai ga cewa to duk da gashi da janaba amma kuma ga rauni tattare da shi a jikinsa idan ya ce zai yi amfani da ruwa ya yi wanka ya yi wankan janaba rayuwarsa za ta iya samun matsala ko kuma alwallah zai ya samu karaya ko kuma wani rauni mai muni idan ya ce kuma zai wanke wurin kamar yadda yake a asali to rayuwarsa za ta halaka to in ya ji tsoron haka ta fuskar alamu da kuma yanayin girman ciwo din aufawa ta manfa'atin ko ya ji tsoron halakar wani abun amfani eh kila in ya samu gaban ruwan to gaban ma za ta iya zai iya rasa ta misali kila a ce zuwa gaba sai an yanke hannun ko sai an yanke kafa din ko kuma a'a in bai sa mata ruwa ba yana iya yin sallah a tsaye amma in ya sa mata ruwa yana jin tsoron kuma wani ciwo zai zo ko kuma ciwon zai karu ta yadda ba zai iya yin sallah a tsaye ba dole sai ya yi ta a zaune ina ba ta rangane to me zai yi to sai ce auzi ya da tamaradin ko ya ji tsoron cewa wato akwai ƙarin rashin lafiya idan ya ce zai wanke wannan gaba ɗin auta akhura bur'in ko ya ji tsoron cewa a a ciyon zai daɗe bai warke ba auhudu samaradin ko ya ji tsoron faro wani sabon ciwo wanda da babu shi to duk wannan saboda sauƙi na shari'a malamai suka ce fa innahu yamsahu alaihi to wannan gaba din mai rauni sai ya shafa a kanta an gane yawwa wanda an lafiya lau sai ya wanke shi ita kuma gaba gaban misali waɗannan ƙafafuwan nasa da ya samu rauni yauwa to sai ya yi shafa ya da kasa yadda yake shafa a kan kansa to haka zai yi shafa a kansu saboda haka wannan shafan shi zai tsaya madadin wanki tunda inda suna lafiya lau kaga wanke su zai yi ko amma yanzu tunda akwai rauni mai aka ce sai ya shafa to haka ko wajen wanka ko wajen alwala eh amma fa sai in yana jin tsoron ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa da aka ambata fawata nafsihi fawata manfa'atin ziyadata maradin aw ta'akhkhura bur'in aw hudusa maradin waɗannan abubuwa guda biyar eh sai in yana jin tsoron faruwar ɗaya daga cikinsu to sai wanke wanda Allah lafiya lau shi kuma mai raunin ko da a wanka ne to sai dan dinga shashafawa saman raunin eh to wannan shafan shi an madadin yawa saboda haka da ya shafa to shikenan kamar ya wanke ne kaga wankansa ya kammala ko alwallarsa ta kammala fa in lam yastati' al masha alaihi to in ya zan raunin bai iya shafa akan safa eh kila raunin yayi muni sosai ta yadda ba zai yiwu a ce ba a yi shafa ko a dora masa hannu ko wani abu ba da sauransu kila kace-kace yake da jini ko ba haka bane ko kuma ciwon yana da ƙarfi sosai to shine mala yace masa halal jabira to sai ya shafa akan jabira wahiyar dawa'u to aljabira shine magani allazi yuj'alu alaihi wanda an ka sanya masa cikin wannan miki nasa wannan raunin to shi ake kira da jabira eh kaga irin su duk wani abu da za a saka na magani saboda rauni irin su aidin da kada da sauransu duk jabira ne a baban deji ba to zai zo shi to duk wannan yana ciki irin su karan dori in mutum ya kare za a saka masa to duk wannan yana daga cikin jabira sun ce an kira ta da jabira ta fa'ulat saboda ita za ta ɗora wannan gabaɗin na abin da ta samu na rashin lafiya da rauni da sauransu sai ka ga mutu ya samu rauni ana sa mai magani a hankali a hankali a hankali hayyami hayyawar to maganin ya zama jabira kenan kaga ya ɗora wannan halal da aka samu to shi yasa aka kira ta da jabira an fahimta? yawwa to al'asulu in mutum ya samu rauni ɗaya daga cikin gabansa kuma lokacin alwala ya zo to ko da an sa maganin ya cire maganin in yana yin wankuwa haka nan ya wanke in bai wankuwa shine sai ya yi wancan shafar ina fatar an gane in kuma ya zamba zai yi shafa a kansa ba cikin raunin to shine sai ya je ga mataki na uku shine sai ya shafa akan jabira wannan maganin da aka sa shi bandeji ai ba magani bane an gane yawa shi ana sa shi ne dan a rufe mahallin rauni ko kuma mi ko kuma ya ansa magani sai ya amfani da shi a rufe amma shi karan kansa ba magani bane an gane yawa saboda da dan kayan rauni an zo an sama bandeji ba a sa komi ba ko kwana nawa kai ba lalle bane ka warke ko ba gaba yawwa sai kaga irin ku da likitoci sai an cire an sa magani sannan sai a sake ni yawwa to shi maganin shine jabira mm mm na'am na mi eh ai karan dori tare da magani suke ba ana addu'a ba kamin a sa ta su ne magani a sosai ma yawwa eh a to addu'a akwai abin da ai babu abin da ya kai ta eh a gare ko to wannan shine fa in lam yastati al masha alaiha to ita ma jabira din in ya zamba zai iya shafa akan ta ba wannan maganin da aka ambata to masaha alal isaba sai ya shafa kan kyallen da aka dora to shine bandeji in gane wannan filista din da za a yawwa eh amma al'asulu in za a wanke duk sai an cire su sai ya je likita ya cire masa filista ya cire masa magani sannan sai ya wanke wannan gabaɗe in ya wanke sannan sai likita ya sake mai ya sake mai haza huwa al'asulu yawwa in cirewan zai yiwu babu wahala kuma ba zai jayo wani cuta ba eh to in lokacin alwallahi ko zai wankan janaba sai ya kira likita sai ya kwance masa in yana iya wankewa ya wanke in ku bai iya wanke shi to shine aka ce sai ya cire filista din sai ya wanke akan magani in kuma yana jin tsoron asara ko halaka sauransu kila talaka ne bai da kudin da ya an ce zai sake biyan talaka a sake safai sabo to sai ya yi shafa akan shi wannan kyallen da aka dora ko wannan takardu da sauransu da ake sawa a ɗan yi ma mutum filista haka da sauransu da sai ɗan dinga shashafawa sama-sama an gani? yawwa wanda Allah ya lau kuma yana na akan asalinsa shi zai yi mi shi zai wanke shi ko? to al'isaba ita ce alkhirkatu duk wani kyalle da za a sa don a rufe magani an gane? walau ala za'idi kuma isaba din nan da aka ambata ko da ko shafan nata ko da ya baya zuwa ga abin da ya ƙetare mahallin rauni an gane? ta yi zan misali iya inda raunin yake to ba iya bandejin ya tsaya ba kila ya wuce har zuwa inda yake lafiyar salau to in ya zo shafa har da nan zai shafa ba za mu ce sai ya dan bude inda Allah ya lau ya wanke shi ba sannan ya sake to haka ai kaga zai iya lalata lalata abu ko tunda inda za a cire gaba ɗaya shi ne sai a ce za a cire in kuma za a bar shi sai a ce za a yawwa za a bar shi yawwa kamar kafasa ce ta samu matsala to sai ya zan bandejin da aka sa har ya wuce mahallul abin nan miki din to in ya zo shafa to duk iya wannan filista din duk can zai shashafa eh tun da kaga ana hukunci ne da abin da yake galibi yawwa shi ce gairil muƙabili wato wanda yake shi na ƙarin nan baya shafa lil jurhi ga raunin eh ma'ana shi wannan da ya ƙari a can babu raunin a can eh amma yanayin aikin likitan ne ya faɗaɗa abin kila har ya zan filista ɗin ta wuce mahallin rauni ta kai ga inda yake shi lafiyar salau to har can dai zai shashafa an gane ko yawwa eh kai wasu da ke kuskuren fassara su ce ai da wani kyalle ne da aka kara wani saman wani to wannan zaka ga a zauruka wasu suna wannan gurguwar fassara ba haka bane ka fasdin to haka hukuncin yake kamar inda mutum ya samu targadi ko to mashi aka yi masa tsaga an gane ko duk da yanzu an bar tsaga yanzu ko da ana yawan yi eh to mutum ne aka yi masa tsaga ga kafa ko ga hannu ko ga goshi misali sai zam akwai tsoro na ya saka ma wurin ruwa kada kila wurin ya kumbure ko kuma wani ciwo sabu ma ya shiga banda wanda an kai mai tsaga saboda shi to shi ma sai ya shafa a kansa an gane? yawwa in kuma bai ya shafa a kansa to in an sa magani sai ya yi saman magani in ma saman maganin ba zai yi ba bai da zarahin ya biya likita a wanke wurin ya yi alwallah ya sake a sake sa ya biya kuɗi a sake sa masa wani sai ya shafa a kan shi bandejin da aka da aka saka masa tuwa imamatin haka hukuncin yake ga rawani mutum ya yi rawani khifa bi naz'iha sai ya ji tsoron wahala in ya ce zai cire rawanin nan ya shafi kai to in ya zo shi ma alwalla ko wankan janaba kawai ya shafa a kansa eh yayi ko wata hula wadda ita ma cire ta akwai wahala an gane yauwa ko kuma yana jin tsoron in ya cire rawanin wata cuta za ta samu kansa eh kila yana ya samu kansa wuri da ake tsananin sanyi da makamantansu ko tsananin zafin rana ya ji tsoron in ya ce ya cire rawanin ya shafi kai wani abu zai same shi na rashin lafiya ko ciwon kai ko jiri da sauransu sai ya shafa kan rawaninsa sai ya tsaya madadin shafa a kan kai babu komai saboda ita shari'a ba ta son ta tsananta ma al'umma an gane ko wa ishtaradu to amma wannan shaban da aka yi bayani yana da sharadi to shine za a faɗa ana sharɗantawa fil mashil mazkuri game da shafan abin da aka ambata a baya na gabar da adda rauni ko an ya kuna jullu jasadihi sahihan ya zamo mafi yawan jikinsa lafiyayye ne jullu jasadihi mafi yawansa lafiyayye ne kenan wanda bai da lafiyan shine kaɗan ko to shine kaga sai ya shafa akan kaɗan ɗin lafiyayyen kuma sai ya wanke aujarihan ko kuma ya kasance mafi yawan jikinsa mai rauni ne wanda an lafiya lau kaɗan ne to shi ma dai haka hukuncin yake e sai ya wanke kaɗan ɗin da Allah ya lau mafi yawan kuma sai ya shafa a kansa sawa'un a wankan janaba ko a alwala to wannan sharaɗin dole ya zamo haka sai ce wala ya tadarraru kuma ya zamba zai samu cuta ba iza ga salar sahiha in ya wanke wancan da Allah ya lau wanda mai bayanin a farko in ya wanke lafiyayyen to mai raunin ciwon ba zai karu ba eh ba zai kara jin raɗaɗi sama ga wanda yake ji inda bai samu lafiyayyen ruwa ba kenan in ya zan zai samu cuta in ya wanke lafiyayyen to shi ma kaga hukunci zai canza ko wanda zai yi bayani aukana sahihu na'am fa in kana yatadarraru in ya kasance zai samu cuta biga salis sahihi in ya ce zai wanke wanda Allah ya lau ya yi shafa a kan mai rauni aukanar sahihu ƙalilan jiddan ko kuma mafi yawan jikin nasa rauni gare shi wanda Allah ya lau kaɗan ne sosai ya yi ƙaranci sosai sai ce ka allam ya baka illa yadun aure jilu da duk jikinsa rauni ne hannunsa kawai Allah ya lau hannu ɗaya ko kuma ƙafarsa amma duk sauran gaban miki gare su kuma ga jaraba ta kama shi ko alwallah ta kama shi to fa innahu la yaghsilu sahiha eh to in an samu ɗayan biyun nan ba zai wanke wancan da Allah ya lau ba idan ya zamo in ya wanke lafiyayyen raunin zai cutu zai ƙara cuta akan cutar da yake akai an gane to ba zai wanke lahiyayyen ba ko kuma ya zama lafiyayyen kaɗan ne sosai an gane bai ma kai sulusin jikinsa ba kamar yadda bai da misali kila hannu ne ƙwaya ɗaya ko ƙafa ɗaya to shi ma nan ba zai wanke sauran ba zai wanke shi wannan gaɓaɓɓa ba da ta yi karanci sosai to mi zai a kara makalla to shi ne ya ce wala ya musahu alal jarihi ba zai shafa a kan mai raunin ba ba zai wanke lafiyayye ba ba zai shafa a kan mai rauni ba baliyan ta ƙilu ilatta ya muni annan in wanka ne ya faɗi sai madadinsa shi ne taimama in alwallah ce ta faɗi sai ya yi madadinta shi ne taimama a lokacin da ya zama yana da cuta an gane ga wata gaba ko ga wasu gabai daga cikin gabansa sauran kuma lafiya lausuki to al'asulu sai aka ce ya wanke lafiyayye shi kuma mai raunin nan mi ya shafa a kansa to sai zan ba ma ya shafa ga mai raunin ba lafiyayyen ma in ya ce zai wanke shi to mai ciwon zai karu zai cutu tunda jiki ne wanda yake a haɗe to sai ya ciranta zuwa gabi taimama ko kuma ya zama a'a dukkanin jikinsa rauni ne sai wata gaba kwaya ɗaya hannu ko ƙafa ina ba da an gane ita ɗaya Allah ya lau to ta yi ƙaranci sosai shi ma sai a rinjayar da galibi shine mai rauni saboda haka sai a sariyar masa da alwala sai mi sai je ya taimama saboda mi rinjayar da galibi to shine abin da yake magana sai ce wa iza ta'azzara mashul jarihi to in ya zamo shi mai raunin ma kwata-kwata ba zai iya shafa a kansa ba na ba ta rangani ko da ya wanke sahihi bai raunin nan da aka ce ya shafa a kansa sai zan shafan ma ba za ta yi ba saboda ciwo ya yi kamari an gane ya yi kamari sosai layin kinu shi ne ya ce bai haisu ta yadda layin kinu wadu'u shay'in alaihi raunin bai ma yiwuwa a ɗora wani abu a kansa wurin ya caɓe da yawa irin mugun raunin nan da ake samu shi ne ce wala mulaƙatuhu bil ba'i kuma ba zai yi a ce a haɗa shi da ruwa ba to nan kam sai a duba fa in ka na fi mawdi tayammumi ita wannan gaban mai raunin in mahallin taimama ne an yi bayani akan wuraren taimama a baya ko to in yana ɗaya daga cikinsu wala yumkinu masuhu aidan kuma bai yiwa a shafi mai raunin kuma kuma ga shi wurin ana iya taimama a kansa ba zai a shafe shi bit turabi da turɗa ba to tarakahu sai ya bar shi eh tunda wanki ya buwaya shafa ya buwaya sai hita batunsa bila mashi ba tare da shafa ba wala mi wala gasilin ko ba tare da wanki ba waga salama siwahu wanda ba mai raunin ba sai ya wanke shi in ya zan ba zai cutu da wankinsa ba ta ɓangaren da yake da rauni ɗin yawwa to shi wancan mai raunin yanzu komi ya faɗi a kansa ba wanki ba sha ba yanzu wanda an lafiya lau shi zai bi yawwa kaga in wanka ne wannan shi ake kira da algusulun naƙisu wanka mai naƙasu kuma shari'a ta karɓe shi sai ya wanke inda Allah ya lau wancan mai raunin sai ya bashi haka na ya je ya ibadarsa tunda bai yiwa a sa mai ruwa bai yiwa a shafe shi bai yiwa ma a ɗora masa komai to hukuncin sai yanzu ya riga ya faɗi saboda mi lalura saboda lalura haka in wanka ne ko alwala wa in lam yakun fi adha'i tayammumi to in ya zamba gabar da ake wa taimama bace ko yawa kila kafafuwan sani suka samu matsala na rauni wanda kafafu kaga ba sa cikin gaban me taimama cikin abinda muka karanta a baya ko to fa innahu yaghsilu sahiha to anan waɗancan gaban da ba su da rauni sai ya wanke su misali ya zo wanka amma ƙawahunsa gaba ɗai rauni gare su amma hannuwansa da kansa da fuskarsa lafiya lau da kansa ko? yauwa kila in wanka ne mu ce har da ƙirjinsa da cikinsa da ƙugunsa in raunin bai kawo nan ba to sai ya wanke iyanan inda Allah ya lau an gane yauwa wannan mai raunin da ba zai yi a zuba mai ruwa ba ba zai yi a yi shafa a kansa ba sai ya kyale shi bayan ya gama wancan wankan na fatar an gane wancan sahihi ko to in ya fito akwai maganganu guda hudu to sai ya kawo ɗaya daga cikinsu to sai ya sake yin taimama tunda su gaban taimama dama lafiyayyu ne ba su adda rauni ba yanzu kenan kaga ya hada tsakanin wanka da me da taimama sai taimamar da ya yi ita za ta zamo madadi akan waɗancan masu raunin da ya kamata ya wanke bai wanke ba na fatar an gane haka in alwala ce da ya zo ƙafafu ba sa cikin gaban taimama amma suna cikin gaban mai alwala to su adda rauni kuma raunin bai yiwa a sa mai ruwa ko a ce za a yi shafa a kansa a gane to sai wanke na wankewa fuskarsa hannayensa shafa a kan kai da sauransu ƙafafun sai ya kyale su sai ya sake yin taimama kuma bayan ya yi waccan alwudu'un naƙis tun da bai wanke mi ƙafafu ba kaga alwallah ta cika amma ba ta cika ba amma saboda akwai uzuri sai shari'a ta karba to sai ya sake yin taimama in ya yi taimama taimama ita kuma ta zama madadin wankin ƙafafu ta zama madadin yawwa to wannan yana cikin wuraren da za ka yi wanka in wanka ne mai naƙasu sannan ka yi taimama in alwallah ce za ka yi alwallah mai naƙasu sannan ka yi taimama kaga an haɗa tsakanin tsarkin ruwa amma mai naƙasu da kuma tsarki na turɗa amma cikakke eh to shi an maganar da yake ana shi ne wa illam yakun fi a aba'i tayammumi fa innahu yaghsilu sahiha wa yatayammamu ala al-jarihi sai yayi tayammama ala al-jarihi ay li ajali li ajali li ajali al-jarihi aladin nan malamai suka ce ta'liliya ce an gane haka zaka fassara ta ba wai ana nufin yayi shafa akan mai raunin ba to ai an faɗa a baya ko Uh, afuwan ba ana nufin ya yi taimama akan mai raunin ba to ai an faɗa a baya cewa gaɓar ba ta cikin gaban taimama to kaga wai taimama alal jarihi ashe ba yana magana ya yi taimama akan su kafafunsa ba don ba a taimama ga kafa a'a ya yi taimama alal jarihi li ajalil jarihi saboda taimama ta wakilci mai raunin wanda bai samu wanke shi ba shine bayanin da mun kai kamin mu fassara ina fatar an gane kaga ya samu alwala tawayayya da kuma taimama mi cikakkiya ita kuma taimama sai ta wakilci mi eh to shi ma wannan sai an kula sosai yana bayar da malamai ala ahadil aqwali to wannan magana ɗaya ce daga cikin maganganu guda hudu a mazhaba al-arba'a guda hudu wagga da mun ka faɗa wadda za a haɗa tsakanin alwudu'un naƙis ko wata yin mumul kamil to akwai malaman da suka ce a mazahaba ba haka za a yi ba kawai ya je ya taimama eh tun da gaban dama masu rauni ba sa cikin mi gaban taimama to sai je ya taimama sai shi kenan eh wasu kuma suka ce a'a ba haka zai yi ba ya wanke lahiyayyen an gani fuskarsa da hannayensa ba lahiya lau suke ba to yin alwala ne kawai su zai wankewa kafafu da ba su wankuwa ba su shahuwa sai ya tabbatun sai je ya sallarsa ƙauli na uku kenan ƙauli na hudu suka ce a'a za a yi tafsili za a duba a gani idan mai raunin yana da yawa to sai je ya taimama suka ce in kuma mai raunin kaɗan ne sauran lafiyayye ne to ya je ya wanke lafiyayyen mai raunin sai ya kyale shi to su ne zantuka guda hudu to amma wannan da ya kawo ƙaunin ne za'ifin wanda ya ce a haɗa tsakanin taimama mai naƙasu abin nan cikakka da kuma alwala mai naƙasu eh saboda haka na biyun na tsakiya su suka fi inganci ko dai ya yi taimama ko kuma ya wanke lafiyayye mai raunin ya kyale shi hakan an gane amma a ce za a hada tsakanin wanki da kuma shafa eh, to wannan malamai suka ce bai tabbata ba eh, kuma kaga shi ya kawo waɗanda suka tabbatan sai kyale waje can cikin manya-manyan littattafai a irin su azzarkani su mawahibul jalili eh su attaji wal ikililu su alkharrashi da makamantansu to can za ka je ka same su saboda haka eh waɗannan da ce ala ahadil aqwalil arba'a kaga ya kawo ɗayan bai kawo uku ba saboda haka abin da ya fi inganci shi mai raunin wanda bai yiwa a yi shafa a kansa to shi kenan sai a kyale shi hakan wanda allah fiyayye sai ka wanke shi sawa'un wurin wanka ne ko wajen alwala eh in kuma yana shahuwa sai ka yi shafa a kai shi kuma wannan sai ya zamo kiyasan alattayen muni an yi kiyasin sani akan taimama inda aka ce in yana shafuwa ka shafa lafiyayyen kuma ka wanke to wannan kiyasan ne alattayen muni in ya zan kuma bai wankuwa bai shahuwa to hukuncinsa ya faɗi fattakullaha mastata'atun na fatar an gane sai a wanke wanda Allah ya lo wanda bai da lahiya hukuncinsa ya faɗi shikenan uzuri ne kuka je ka yi ibadarka to ko ka yi taimama ɗin ko ka yi ko ka wanke lafiyayyen duk wanda ka yi to wannan shine ya fi ƙarfi sauran maganganun guda uku da wannan da ya kawo ba su da ƙarfi sosai sauran maganganu guda biyu afuwan wa iza masaha alal jabira in yayi shafa akan magani da ya gabata sun mana za'aha sai ya cire maganin eh an gane yawa bayan ya yi alwala ya wanke na wanki wancan shafan da aka ce in yana shafuwa sai ya shafa to kami ya je sallah kuma sai ya cire raunin maganin akan rauni in karan ɗori ne ya cire su in filista ce ya cire ta lidawa'in don ya sake sa wani sabon magani sannan daga baya ya maishe ta ko ya sa sabuwa augairihi ko wani haka kila kura ta shiga ko wata kazanta sai ya cire don ya wanke sai ya sake maishe ta ko kuma ya sa wata sabuwa au saqatat bi nafsiha ko kuma a'a faduwa ta yi da kanta to matsalar masu alaiha wancan shafan da ya ɓaci yanzu in ya sa sabuwa in likita ya sake sa mai sabuwa sai ya sake mai shafa a kanta in yana son ya yi amfani da wannan alwalat haka in ma wanka ne sai ya sake kuma ya kulla niyya sannan sai ya sake shafa akan ita wannan jabira ɗin eh tunda an riga an cire ta ko da ita ɗin aka mayar ba wata sabuwa ba to shafan da ya ɓaci saboda wannan cirewat an gane wa izarar da hafa labudda minal mashi saniyan to shine in yan maishe ta babu makawa sai ya sake shafa a kanta karo na biyu to wannan shine karshen wannan fasili da malam ya kulla don ya yi bayani saboda irin waɗannan matsalolin suna faruwa da yawa to amma in mutum bai je makaranta ba sai ya je ya shirme sai ya rasa sanin ya zai yi alaikum assalam kamar ya alwala ka ji yi magana alwala to abinda an ka ambata shi zai yi shafa ba ai abin yana alaka da shafa ne shi zai cewa ya sake shafa a kai kaga alwalan nan ko ba haka ba tasihin tana yi ku dinga fahimtar karatu na'am to nan za mu kwana insha Allah wani darasin sai a yi magana akan shafa akan huffaini eh wanda su ma wani sashe ne dai hawa yau za ka ga hukuncin su ma dai irin hukuncin taimama ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته